إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شابيو ga watan hudu hijiran maki sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara 1446 a ci gaba da karatun littafin alfata wal hamawiyya wanda babban malami a sheikh ahmad ibn abdulhalim ibn abdulsalam ibn tamiyyat al-harrani thumma dimashqi ya rubuta ɗaya daga cikin malamai na ƙarni na bakwai an aihe shi 661 ya rasu 728 Allah subhanahu wata'ala ya mushi jin kai da rahama ya amfanar da mu dukkanin alkhairai da za mu ji a wannan littafi mai albarka abin da littafin yake tantaunawa a kai shine tabbatar da siffofi na ubangiji subhanahu wata'ala muna a gabata an bato maganganu na malamai wanda su ma suka tabbatar da abubuwan da Allah subhanahu wata'ala tabbatar ma kan shi ko kuma manzan shi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar mai ya nakalto mana magana ɗaya daga cikin manya-manyan malamai wanda suke sa'annu na imam ahmad bin hanbal sai dai ɓangaren kenan waɗanda aka san su da abubuwa na ibadat ko kuma wani bangare na nau'in sufanci su da kansu sun tabbatar da kenan suna tabbatar da siffofi na ubangiji subhanahu wata'ala ire-iren waɗannan malaman wanda ta wani wajen ana da matsala da su za mu ga malamai na sunna sukan nakaltarwa maganganunsu a gurin da suka dace ma daidai ba laifi ba ne don ɗauko magana ta wani wanda yake da kusakurai a wasu ɓangaroran sai aka ɗauko maganganun shi a gurin da ya dace ma daidai sai aka ambata amma ba magana tashi ba za ta zama hujja magana tashi kawai don saboda akwai waɗanda su sun yi yarda ma da maganganun iri-irin wannan sama da yardarsu da ƙur'ani da sunna akwai wanda za ka ga in ya tasirantu da mazhaba in ka ce mai a cikin ƙur'ani an ce kaza ko manzala sassan ya ce kaza ba zai muhimmantar da abin ba amma in ka ce mai imamu malik ya shi ma ya ce kaza ya halitta to za ka ga yana muhimmantar da abin ko kuma ka ce mai ai a cikin akhdari an ce kaza to za ka ga zai yarda saboda ka ce mai ai ya zo a hadisi manzala salasa ya ce kaza kawai zai saurare ka amma ka ce mai ko kuma misali ka ce ai shehu ya ce kaza to za ka ga zai saurari wannan magana ɗin kenan malamai sukan kawo maganganun iri-irin waɗannan bayan sun kawo alkur'ani sun kawo sunna sun kawo maganganun sahabbai kuma sai su kawo waɗannan ma'ana ba su bane madogara a wajensu hasali ma za mu ga suna ma iri-irin su waɗannan ƙin raddi amma bai hanawa kuma inda suka hudu wata magana ta daidai sai a nakalto wannan magana tasu ta daidai a cikin littafin shi mai suna fahimul qur'ani sunan littafin wanda yana magana a annasu wal mansukh ayat da ta shahi da wa ayat da aka shahi wanda mun san cikin qur'ani da akwai wannan akwai ayat da akan shahewa karatun ta ma gaba daya wata kuma hukuncin ne zamanto an shahi amma kuma karatun yana nan tilawa din nasa to yana magana kan wannan sai ce shahewa hukunci ko shahewa aya wannan hobe shawar abin da ya shahi al'amari na gaibu bangaren tauhidi shahewa bai shiga duk abin da yake da alaka da kaɗaituwar Allah shahewa bai shiga kamar siffofin zafin Allah Allah Qur'ani ya ce yana da siffa kaza to wannan aya ba wata aya da za ta shahe ta in Allah ya bada labarin zulkarnaini to wani ba ayat da za ta zo ta shaye wannan labarin ashabul kafi ba za a ce saboda in Allah ya bada labari a cikin Qur'ani kuma sai aka ce wannan ayat ta shaye waccan kaga kenan wancan labarin da aka bada kenan ba haka bane ka gani wala yanabbiuka mithlu khabir kenan bangaren labarai shahewa bai shiga bangaren gaibu shahewa bai shiga yanzu ga misali Allah subhanahu wata'ala ya bada labarin koramomi na aljanna korama ta madara korama ta zumuwa korama ta giya korama ta ruwa mai daɗi yanzu ba ka ce ba ga wata aya ai an haramta giya saboda haka ayar da aka haramta giya ta shahi waccan aya ta giya aljanna kenan ai wannan la'alla da farko ne yanzu kuma kenan da aka yi haramcin giya fa hal antum muntahuna ita ma waccan ayar da take magana akan giya aljanna ita ma an shahe ta a'a saboda ai labari Allah ya bada aljanna da kai wannan abu saboda haka haka abun yake kenan shahewa bai shiga cikin al'amurra na gaibu bai shiga cikin al'amurra waɗanda suke na labarai da ubangiji subhanahu wataala ke bada akwai gabar da malamin ya ce ya ce in haka tabbatar da haka ka san akwai abin da ya halitta shahewa ta shiga da abin da bai halitta shahewa ta shiga ya ce inda za ka karanta wata aya cikin ƙur'ani sai ka yi tsammanin kamar wannan aya ɗin ta shahe wasu labarai don an samu irin wanda suka yi wannan tunanin kamar waɗanda suka ɗauka fir'auna da hallaka ta zo mishi lokacin ya ba da gaskiya sai suka ce ai ya ba da gaskiya shi yasa ma duk maganganun azaba ana zancen jama'a shi ake cewa saboda suka ce hatta ya za da harka wani garaku kala amantu ya suka tsaya Allah ce har sai da durmiya da hallaka ta cimme kala amantu suka ce kuma Allah ce falyawma nunajjika bi badanika li takuna liman khalfaka ai sai suka ce kaga an ce ma za tsiratar da shi alhali kuma tsirar da gangan jikin shi tseratarwa ce don ya zama izina ya zama aya ga al'umma wanda suke na baya kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya ambata sai suka ce kaga Allah subhanahu wata'ala di yana zancen kenan mutanen fir'auna wa haqa bi ali fir'auna su'al azab Allah yana ce annaru yuraduna alaiha ghuduwan wa ashiya wa yawma taqumu sa'atu adkhulu ala fir'auna ashadda al'azab suka ce kaga duk jama'a fir'auna ke magana sai malai ce to kaga irin wannan in ka karanta wata aya kake ga kamar shafaffiya ce ya ce to za ka ga in ka tsaya kenan ka yi bincike ko ka tambaya za ka gane cewa abin ba haka nan da yake matsarai tana daga waɗancan ayoyi ɗin ya ba mu misalan iri-irin wannan a cikin alkur'ani yadda ake samun irin wannan har inda malamin ya shekul islam ya nakalto mana maganganun shi shikenan alharisul muhasibi wanda yake tabbatar da ulumi wanda su ne mahallin shahid inda ya sa shekul isra'i na kalto magana shi a cikin wancan littafi fahimul qur'an saboda ɗauko magana shi wanda yake magana akan tabbatar da ulumi na Allah subhanahu wata'ala wanda yana daga siffar zatin Allah subhanahu wata'ala siffa ta ɗaukakuwar Allah ga bayan shi cewa wajibi ne tilas ka yarda Allah mahalicin kowa da komi yana ƙoli yana sama shi yake sama da komi na halittun shi wannan kuma Allah ne subhanahu wataala ya ba da labari cikin ayoyi cewa ubangiji subhanahu wataala mahalicin kowa da komi yana ƙoli yana saman kowa da komi ya daidaita ga al'arshin shi a halittun Allah kuma babu halittar da ta kai inda al'arshi yake duk halittun Allah suna ƙasan al'arshi al'arshi shine mataki wanda yake na ƙarshe babu wani abu halittun Allah wanda kenan yake a ƙasa da al'arshi yake sama da al'arshi kamar yadda al'arshi shine halittar da aka fara halitta to kuma sai Allah ya ce ya daidaita ga al'arshi in kuwa ce an daidaita ga abu kaga sama abin ake ubangiji subhanahu wataala saboda haka kenan yana sama da bayan shi wajibi ne bayan su yarda da wannan saboda Allah ya haɗi a Qur'ani manzo sallallahu ya tabbatar a hadisai duk annabawa gabaki ɗaya sun tabbatar da cewa Allah yana sama kuma halittun Allah gaba ɗaya daga mutane da aljannu hatta da dabbobi gabaki ɗayansu kowanne fitsara ta nuna sun yarda Allah yana sama ko da masu inkari irin mutakallimuna su ma fitsara dole ta nuna wannan saboda in sun tashi addu'a sama suke daga hannu in za su kai kuka sama suke kallo in za su saboda fitsira ce mahalicin kowa da komi yana a sama subhanahu wa ta'ala kenan malam sai na ɗauko maganar alharis inda yake tabbatar da uluwi su baye a farkon lamari a ɓangaren abin da ya shahi tauhidi na al'asma wa sifat da kuma ɓangaren tauhidin ibada duk ba su da matsala ba su da matsala ɓangaren uluhiyya ba su da matsala ɓangaren al'asma wa sifat wannan daga baya ne bayan bayyana irin su ibnu arabi irin su hallaju aka dinga samun mushkila na sufaye a wannan bangare amma farkon lamari su ma suna kan aqida ta ahlus sunna wal jama'a a ina kuskuren su yake farkon lamari kuskuren su yana bangaren ibadat bangaren ibadat da bangaren mu'amalat anan ne matsalan su za su kaurace su bar mutane su koma dawa daga annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ruhbaniyatu fil islam saboda ruhbaniyanci bid'a ne a addinin ma annabi isa alaihi salam Allah ce wa rahabaniyata ne bitara'uha ma katabnaha alaihim illa ibtigha'a ridwanillah fama ra'awha haqqa ri'ayatiha da kuma keɓance kai da wata ibada wadda suka kirkire ta Allah ce ba ni bane na shar'anta muku cewa mutum ya rabu da kowa da komi ya koma daji babu arme babu morar rayuwa wannan su suka kirkira to a farkon lamarin sufaye sukan zamantawa su killace kawunan su su koma suna ibada wannan daga nan ne al'amari duk sai zamanto ya ɓaci musu irin yadda ya ɓaci ma banu isra'ila daga nan sai shaidanu suka dinga sassabka zuwa gare su saboda duk inda za ka mutum ya koma dashi baya zuwa ɗaukar ilimi baya bibiyar malamai kawai ibada yake bakin abin da ya sani kaga dole zai zamanto barnar shi ta yi gyaran shi girma fasadun kabirun alimun mutahattikun wa akbar minhu jahilun mutahassik وما قتالكم في العالمين عظيمة لمن بهما في دينه يتمسك kaga duk inda za a ce ma ibada a jahilci to da kai mushkila to su ma banu isra'ila wannan musibar ta shahe su su ma su fahe suka shiga sai kuma bangaren kalafa ma sunna akan abubuwan da Allah shar'anta kamar kafiya na sallah zaka ga suna da yawan ibada kuce iyaka a bangaren ibada wuni azumi misali wanda annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya hana wanda suka yi yunkurin wannan kwana sallah annabi sallallahu alaihi ya hana irin wannan tsari hana arme annabi sallallahu alaihi ya hana irin duk waɗannan ababe din to ya suka kirkira Allah kuma dama yana cewa fali hadar alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adhabun alim masu saba ma umarnin da manzo Allah sai bada lalle su kiyaye kansu kan wata fitina ta same su shine shirka aw yusibahum adhabun alim Allah kare mu shi yasa ya kawo maganar alhari ila an kala har izo an da ya ce wa kazalika qauluhu ta'ala haka nan faɗin Allah amma mu kula kuma kaga irin maganganun da kuma shekul isa waɗanda yake na kaltawa kamar irin maganganu ne na al-harif al-muhasibi kamar irin maganganu wanda suke na shek al-qadir al-jilani kaga iri irin waɗannan su yake na kaltawa kaga ai ba za ka gaba shekul isa ya istishhadi da magana misali ta ibnu arabi ko magana ta hallaju misali ko magana misali ta bishir bin ghiyas al-marifi kaga ba yiwa ko magana ta jahan bin safwan misali ko ja'ad bin dirham misali amma ai kaga ba a ce ba duk maganganun su babu inda suka wafaka ma abin da yake daidai a wasu abubuwa to amma iri irin waɗannan ba ya ɗauko maganar su kenan sai mu kula da wannan ka'ida yanzu ba ka duba ba wani wanda hallaka shi a hili take barnar shi ya bayyana barnar shi aka fi sani kuma ka dinga kururuta maganar shi in za ka nakalto maganganun iri-irin waɗannan to karka dinga ishara zuwa ga littattafansu saboda he mutane su zamanto sun bata akan wannan ko da ka samu wata jumla mai tsada to he ka ce kamar yadda wani malami ya ce kaza ko wani mai ibada ya ce kaza shi yasa malamai suke tabiri akan nakalto hatta da irin maganganu na su Abu Hamid Al-Ghazali da sauran kenan iri-irin waɗanda ma sun yi taraju'i a ƙarshen rayuwarsu sai dai rubuce-rubucensu wanda suka bari da kusakurai suna dimbin yawa to littafin da aka san shi da barna da yawa sai ka karanta shi misali ka ga wata fa'ida to ba ka cewa mutane ba cikin littafi kasa yanzu ai kai kana da basira na ganewa daidai inda kuskura wanda za ka gaya ma mutane za su runguma gaba daya kaga a lokacin kowa mutum zai iya zuwa ya bata ila an kala har yanzu an da malamin ya ce wa kadhalika qawluhu ta'ala haka faɗin Allah wal qairu fawqa ibadi wa qawluhu ar-rahman 'ala al-'arshi istawa wa qawlu amintum man fis samai wa qawluhu ilayhi yas'alu al-kalimu at-tayyib wal 'amalu as-salih wa qawluhu yudabbiru al-amra min as-samai ila al-ardi thumma ya'ruju ilayhi wa qala ta'ala ta'ruju al-mala'ikatu ruhu ilayhi wa qala al-isa inni mutawfika wa rafi'uka ilayya wa qala farrafa'ahu Allahu ilayhi wa qala innal ladhina 'inda rabbika la yastakbiruna 'an ibadatihi saboda haka kaga nan sai malam ya ciro mana mahallin shahid a waɗannan ayoyi dukkansu suna nuna Allah yana sama duk wannan ayoyi abin da suke nunawa ubangiji subhanahu wataala mahalicin kowa da komi Allah yana sama manzo sallallahu da ya karanta ma sahabbai waɗannan ayoyin sahabbai ba sai ba ya rasulullahi ya za a ce kaza haka suka karanta kuma haka suka fahimta ayoyin kawai haka suke tafsirin su zahirin babu wani abu wanda yake koyayye nafsi ne karara ka gani saboda haka ba su da buƙatar wani tawili ko wani abu wanda yake nan wa zakara al-aliha ya ambata alloli allau kanu alihatan inda a ce a sama da akwai alloli lam tagaw ila zal arshi sabila inda da akwai abubuwan bauta ba Allah ba da sun nemi hanyar zuwa su tarar da ubangiji mamallakin al'arshi dan su rinjaye shi talabu haifu wasu je su neme shi inda yake faƙala Allah ce ƙullau kana ma'ahu alihatun ka ce musu ai inda ma'ahu tare da mahalicin kowa da komi abin bauta ɗaya ɗaya alihatun da akwai waɗansu su ma abubuwan bauta kama ta ƙuluna kama ya ƙuluna kamar yadda waɗancan suke faɗi masu sama Allah abokanan tarayya idan inda har tabbasa ka ne labtagau ila zil arshi sabila da sun nemi hanyar zuwa su je gurin mamallakin al'arshi su nemi su yi rinjaye a gare shi kaga kenan rashin wannan shi ke nuna maka cewa Allah shi ɗaya ke subhanahu wata'ala babu wani abokin tarayya wa qala sabbihi suma rabbikal a'la qala abu abdullah falan yunsakha zalika abadan malai ce wannan har abada ba a shafe ba wannan ayoyin haka suke babu nasu cikin su kadhalika qawluhu ta'ala haka fada Allah huwa alladhi fis sama'i ilahun wa fil ardi ilahun Allah shine al'ila abin bauta fis sama'i a sama mala'iku suna bauta ne wa fil ardi ila shine abin bauta kuma a ban kasa subhanahu wataala wannan aya abin da take nuna Allah subhanahu wataala kamar waccan daya huwa Allah fis samawati wa fil ardi ta cikin suratul an'am ma'ana duka suna nuna Allah shine abin bauta a sama abin kira a sama abin kira ƙasa a sama mala'iku kawai Allah suke kira a ƙasa bayan Allah Allah subhanahu wata'ala shine suke kira ba kamar yadda hululiya ba kenan suke cewa na ko ina da zatin shi haka ibn kathir ya ambata daga jumhuri na malaman tafsiri gaba daya yace dukkan su ittafaqu ala takhtiyatin fi zalika sai hada bisa kuskurantar da hululiya akan wannan cewa Allah yana kowane guri to wannan aya ta nuna ubangiji subhanahu wataala huwa alladhi fis sama'i ilahun Allah shine abin bauta a sama fil ardi ilahun shi wannan walillahi al-masal ala kama a ce ma sarkin da magaram sarki ne a da magaram sarki ne a tana sarki ne a abin nan a murya sarki ne a kaza misali saboda duk karkashin mamlaka shi ce to sama ta Allah ce ƙasa ta Allah ce a sama shine kadai abin bauta kamar yadda a ƙasa ma shi kadai ne abin bauta babu wani abin bauta sai shi da wani kai ce a to ai an ce wa huwa alladhi fis sama ilahun shine dai Allah a sama wa fil ar kuma ƙasa ma yana nan a'a shine abin bauta gurin na sama kuma na ƙasa ma ba su da abin bauta sai shi amma kuma mi yana sama da tsatin shi kenan shine kagan aka ce maka sarkin da magaram sarki ne da magaram sarki ne amurya sarki ne to yanzu ya nuna yana murya ma yana abin nan ma kagan saboda haka kenan shine وقوله تعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد da kuma faɗin Allah wa nahnu aqrabu ilayhi mu ne mafiya kusa ilayhi zuwa ga shi dan adam wanda ran shi ya zo huta min hablul wari daga jijiyar shi wanda take shayar da shi jini take sadar da jini har zuciya shi saboda haka mu muka yi kusa da wannan anan da Allah ya ce wa nahnu aqrabu ilayhi mu ne muka fi kusa ilayhi zuwa gare shi anan gurin qurbu qurbu ne na mala'ikun Allah kamar yadda Allah subhanahu wataala ya ce kenan da jama'anmu kamar yadda mai girma ya abu zai ce na hannu kaza mu muka yi kaza to haka nan ma Allah ya ce wa nanu aqrab ilaihi min hablil warid kenan kurbi ne wanda yake na mala'iku a nan gurin ba kurbi bane ka ce to ai Allah ya ce yana kusa da bawa a nan to kaga yana ƙasa kenan wa qala ta'ala wa huwa Allahu fis samawati wa fil ard ya lam sirrakum jaharakum shine dai Allahu al-ma'luhu abin bauta ma fis samawati a samai wa fil ardi a ƙasa ma shine dai al-ma'luhu abin bauta ma ya lam sirrahu zaman tsawo shi yana sama ya daidaita al'arshi bayana bai alam sirrahum yana sana abin da suke koyewa wa jaharahum yana sana abin da suke bayyana ba wai sai ya zo ya shiga cikin su bane iraqidar hululiya zai iya sanin wannan wa qawlu ta'ala ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum ma yakunu min najwa thalathatin ba zai kasance ba min najwa thalathatin ganawa ta mutum uku illa huwa rabi'uhum face Allah shine na hudun su subhanahu wata'ala wala khamsatin illa huwa salisun wala adna min zalika ko kasa da wannan wala akthara ko sama da wannan illa huwa ma'ahum aina ma kanu thumma yunabbi'uhum bima amilu yawm al-qiyamah inna allaha bi kulli shay'in alim Allah masani ne akan komi falaysa hadha binasikhin li hadha yace wannan ba ta shahi waccan ba wala hadha diddun li zalika wannan ko ba kishar waccan ba ce karka ce to can Allah ya ce yana sama kuma nan ya ce duk wasu masu gana yana tare da su a'a babu cin karo tsakanin kuma wata bata shahi wata ba kargaci a to ai ta cewa Allah yana sama to ga wannan wannan kenan ta nuna cewa kuma Allah yana ko ina saboda haka waccan shahihiya ce dama yi wannan da ya nuna maka a cikin irin wannan abubuwa babu kenan abin da yake annasku wannan ayoyin dukansu suna nuni a bisa uluwi na Allah subhanahu wataala ga bayan shi ba wai shahihiya bace ba Allah shine a sama shine abin bauta kamar yadda yake wala na qarab ilayhi shine kuma abin bauta a ƙasa mala ya ce wa alam anna hadhihi al-ayat laysa ma'anaha ayoyin nan ba wai ma'anar su ba anna Allah arada al-kauna bi zatihi Allah yana nihin talikai da zatin shi cewa yana tare da su da zati fa yakunu fi asfali al-ashiya ya zamanto a mafi zamantowa ƙasa na al'amurra aw yatanaqalu fiha ko kuma ya zamanto yana ciratuwa daga talistifali saboda tana ƙasa tana ƙasa da shi a babu alaƙa tsakankanin wannan wai taba'adu ko a ce ya zama wani bangare yana wani guri wani bangaren fiya ala qadariha a wa yazulu ana inda fana'iha ta yadda inda babu ita za a ce babu duniya a ce babu shi a ba ya nuna ba Allah yana a duniya ne wannan ya nuna Allah ba wai a duniya yake ba ce aina makanu duk inda suke a duniya yana nan balle ka ce to gushewar duniya zai zama gushewar shi jalla wa azza an zalika wa qad nazaga bi zalika ba'd ahli dalal ya ce ɓangaren wasu ɓatattu nazara sun bauɗe bizalika falamma zagu a zagar la ƙulubahun a nan gurin yana nufin hululiyatul jahamiyya hululiya na jahamiyya masu cewa Allah subhanahu wata'ala ya game da komi da kuma wasu daga ahlul kalam da kuma maganganu na ulatu sufiya masu aƙida ta hululiya cewa Allah ya gauraya ya haɗu da komi da kowa sannan kuma yana a ko'ina da zaton shi ce a to ba wannan bane ake ne wa kanna zaka bi zalika ba'd ahli dalal fa za mu anna Allah ta'ala fi kulli shay'in so ya sukari Allah fi kulli shay'in yana cin kowane abu shi yasa su a wajen su Allah yana cin komi ya na abu biyu ne kuma sai ya game zama daya su a wajen hululiya kenan abu biyu ne sai ya zama daya saboda haka da bayi da mahalicin bayi duka an game an zama abu daya shine su aqida hululiya kenan babu zancen kuma bauta ma wani saboda kowa ma duk abu guda ne wanda irin wannan aƙida ita ce ta jayo aka yi hukunci na radda aka yi kisa ga irin su hallaju irin su ibn arabi wannan aƙida ta cewa komi da kowa ma Allah ne su ma alloli ne ma fi jubbati illallah ma'budu ta ma'budukum ta taqadami irin wannan maganganun da ya faɗi dama suna da aƙida cewa komi Allah ne Allah ya game da komi kuma sai aka samu sun dinga furta wasu maganganun da suke nuna wannan kaga da bambanci mutum abin ba da shi wace so abin da ma idan mutumin ce kuma sai huto bayyana ta to yanzu wani tawili yake wani uzuri zaka bashi dama ya rubuta kuma sai huto ya hodi kaga kenan babu wani uzurin inda a ce wanda ba da shi bace sai aka sai ya tawili ya ce kaza nake ni wala Allah sai a karbi tawilin shi to a dama mutum haɗi da shi ke فزعموا أن الله تعالى في كل شيء بنفسه كائنا yana kasance kama huwa fil arshi kamar yadda yake al arshi sai suka ce yanda Allah yake yana al arshi ba ko da shi ba al arshi suka ce yana al arshi kuma yana ko ina Allah saboda ce aka ga yana ko ina da zatin shi su yana al arshi yana kasa yana zama yana ko ina sai suka game kuma saboda haka kenan fi kulli shay'in bi nafsi kana kama huwa fil arshi kamar yadda yake al'arshi wala wala farqa baina zalika indahum babu bambanci a wajen su da al'arshi da ko ina suka ce yana nan thumma ahalu fin nafai sai suka yi dabara suka yi wani hikima fi nafai wajen korewa ba da tasbiti bayan tabbatar da ma juzu alaihi abin da ya halitta ga Allah fi qaulihim cikin maganar su ma nafahu abin da suka kore kaga suka ce yana al'arshi kuma suka ce yana ko ina inda suka tsaya al'arshi kawai shikenan to bayan sun tabbatar da samun shi al'arshi kuma yin suka ce hallau yana a ko ina lianna kulla man ya subutu shay'an da duk wanda ya subutu shay'an ya tabbatar da abu fil ma'ana thumma nafahu bil qawli kuma sai kore shi a magana lam yughni anhu nafayhu bil lisanihi dan ya kore da harshe wannan ba zai amfana da shi komi ba wa tajju bi hadhihi al ayat kuma sai suka kawo hujja da wannan ayon wa huwa ma'lum Allah yana tare da su annan ma ta'ala fi kulli shay'in bi nafsi ka'inan yana kasance a kowane abu da kan da za ta yi thumma na ko ma'ana ma asbatu sai suka kore ma'anar abin da suka tabbatar fa qalu suka ce la ka shay'i fi shay'i sai suka ce amma ba kamar shay'i fi shay'i ba a cikin abu a yana dai a ko ina la ka shay'i fi shay'i wa qala abu abdullah abu abdullahi ya ce amma ƙaunar hatta na alama faɗin allah da ya ce hatta na alama wa tsayaran mahu wa inna ma'akun mustami'un wannan dama sun gabata ko ya ce to waɗannan ayoyin fa inna ma ma'ana hatta ya kunin mawju ma'ana yana nuna ilimi na fili na zahiri wani zai yi tunanin wai da allah ya ce hatta na alama wa sayara Allah amalakum wa rasulu kenan a gaba ne kamar akwai ya nuna faruwar ilimin Allah kenan da Allah bai sa abin bahe daga baya Allah ya sani to shine ce a'a tun fil azal ka abin ya faru dama Allah alaihi mafus ya kaddara ya rubuta ya sa abin zai faru tun kafin halitta duniya da shekara dubu hamsin kenan nan da ake zancen Allah ke ce ta na alama har sani na bayyanawa ma'ana Allah ya bayyana kuma a hili a gafa ruwa abin mujahidi na minkum a bayyanar da masu kokari a ciki kenan wannan shine ilimi na bayyanuwa abu shi yasa ce fa ma hatta ya kunil mawjudu har abin ya zama to saman ma abu a hili fa ya alamuhu mawjudan sai a san shi a matsayin saman ma abu wa yasma'uhu masmu'an sai kuma a ji abin a matsayin abin ji wa yubsiruhu mubsiran sai gan shi kuma abin gani la alasai da su ilimin wala sam'in wala basarin ba wai farar da ilimi ba ne bai na nuna faruwar ilimin Allah ko jin Allah ko kuma ganin Allah a wa ma qawlu ta'ala wa idza aradina da Allah ya ce wa idza aradina idza jaa waqtu kaunil murad shi ma nan ba yana nuna ba faruwar irada ta Allah a ce kenan siffar irada siffa ce farariya siffofin zatin Allah da daddu ne tare da dadewar zatin Allah subhanahu wataala siffa ta ilimi siffa ce wadda batta da mafari ga zatin Allah yanda zata Allah bai da harko siffar ilimin Allah batta da harko yanda zata Allah bai da harko siffa iradiyya tashi batta da harko da daddiya ce tare da dadewar zati Allah subhanahu wataala saboda haka Allah ce idza aranna an nuhlika qaryatan kenan ma'ana abin da yake ni idza jaa waqtu kaunil murad in lokacin faru abin yayi kenan shine ake ni wa anna qawlu alal arshi stawa wa huwa al-qahiru fawqa ibadi amintum man fis sama'i yaqsibu bikum al-arda إذا لابتغوا إلى ذي الأرش سبيلا فهذا وغيره wannan da wasunsu misala kauli kamar faɗin Allah ta arjul malaikatu wa ruhu ilayhi ilayhi yas'alu al-kalimu at-tayyib wal amalu salih yarfa'u hadha munqati'un yace wannan munqati'un ne abin yankewa ne yujabu annahu fawqa al-arshi munqati'un a yanke yujabu yana cancantar da annahu fawqa al-arshi waɗannan ayoyin da Allah ya ce alal arshi ya daidaita ga al-arshi yake jawur ahir shine marin jayin kowa da komi kuma fauka ibadi yana saman bayan shi amin tun man fis sama'i kullamanta ubangijin da yake sama an ya kasufa bi kuma arda ya zukkuce kasa da ku idan labta gau ila dil arshi sabila da sun nemi hanyar tahiya gurin ubangiji mamallaki al arshi to gairuhu da wani wannan da cewa ta arjul malaikatu ruhu ilayhi malaiku suna hawa hamma da malaika jibril su tafi gurin Allah ilai yas'adul kalimu tayyibu gurin Allah ne take hauhawa ta daukaka tsarkakakkiyar kalma wal amalu salihu yarfa'uhu ayyukan bawa na garsu ne suke daga kalmomin kalmomin bawa tsarkakakku su kai shi gurin Allah yace kaga wannan kawai a yanke yujub suna cancantar da suna wajabta annahu fawqa al-arshi Allah yana sama al-arshi fawqa al-ashiya kulliha kuma yana saman duk abubuwa munazzahun an dukhul fi khalqi Allah ya tsarkaka daga shiga cikin bayin shi Allah yana sama da dukkanin bayi bai haɗu da bayi ba kuma ubangiji subhanahu wata'ala ba he ya gamu da bayi bane zai san yanda bayi suke ciki ba he ya cakuɗa da su ba zai sauran shi yasa Aisha lokacin da waccan ta zo ta take ka kukanta wajen mijinta da Allah ya ce gurin manzo Allah sassan qad sami Allah qawla lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah sai Aisha ta ce alhamdulillah alladhi wasi'a sam'ahu al-aswat godiya ta tabbata ga Allah wanda jin shi ya game duk wani sauti ta ce wannan kaularta ta zo ni gashi ina hirin gida ban na jin abin da take gaya ma manzo Allah sassana amma Allah daga saman bakwai zini ya ji abu la yaqfa alaihi minhu khafiya babu wani abin da yake buya gare su shi yasa Allah ya ce wallahu basirun bil ibad inna Allah basirun bil ibad Allah mai ganin bayi ne basirun bil ibad kuma yardarka da cewa Allah yana al'arshi ya daidaita al'arshi yana sama amma yana ittila'i akan bayi duk abin da suke zai jaza maka muraqaba alami alam bi anna Allah yara kaga in ka san wallahu basirun bil ibad inna Allah basirun bil ibad to dole zai zama to kai ta ka fanza wa siru qawlakum aw jaharu bi to amma a aqida hululiyya su kaga a ce da akwai rage ma ubangiji subhanahu wataala girma akwai rage ma Allah subhanahu wataala daukaka saboda suna mai da hey Allah ya cakuɗa ne da bayi zai san wannan abin li'annahu abana fi hadhihi al-ayat Allah bayyana a wannan ayoyi anna zatahu bi nafsihi zatin shi ubangiji subhanahu wataala bi nafsihi fawqa ibadihi tana saman bayan shi لأنه تعالى قال أأمنتم من في السماء يعني فوق العرش wanda yake sama da arshi wal arshu shi kuma al arshi fawqa samai yana kolin samai li'anna man qad kana fawqa kulli shay'in duk wanda ya zamanto saman kowane abu ala samai kaga ai za a ce ala samai yana sama fis samai kuma yana cikin sama wa qad qala mithla zalika irin wannan Allah ya faɗi yanzu kuma so ke nuna maka da Allah subhanahu wataala ya faɗi wannan ana amfani da wannan a ce fi sama'i ba wai ana nihin a fi sama ta ɗauke shi ko kuma ta abin a ubangiji subhanahu wata'ala kafin ma ya halicci al'arshi tunda al'arshi ai halitta Allah ne kuma Allah subhanahu wata'ala kan ya halicci kowa da komi ma shine dai Allah subhanahu wata'ala kan ya halicci al'arshi ma dai subhanahu wata'ala shine Allah ya kuma halicci al'arshi ya faɗi cewa kenan al'arshi shine halittar da ya fara halitta to ubangiji subhanahu wata'ala daidaiton shiga al'arshi ba bukata bace ta sa zaman tsawo shi a sama ba bukata bace ta sa Allah subhanahu wata'ala shi yake rike da dukkanin al'arshi da sammai inna Allah yamsuku samawati wal ardi an tasula Allah shine yake rike da duka sammai ta wanda har al'arshin ma ke ci kaga baki ɗaya al'arshin shi ma dai ubangiji subhanahu wata'ala shine yake rike da shi kenan zai nuna mana wannan ya ce karkala misal zalika fasihu fil ardi Allah ya ce fasihu fil ardi yanzu da aka ce fasihu fil ardi ku yi yawo ku shakata ku yi yawon bude ido ku zagaya fil ardi ban kasa ya'ani alal ardi kaga ai akan kasa la yuridu dukhul fi shawfiha ai kaga fice to ai ba ce ba rami ba za ka yi ka shiga bula cikin kasa ka ce an ce fi shawfiha kai gidan kasa ka dinga bi wa kadalika qawlu wala usay ولا أصلبنكم في جذوع النخل يعني فوقها عليها كاغا سمن تا idan aka ce fi ba cikin kututturan ba za a sashi wa qala amintum man fis samai thumma fassala sai rarrabe da yace amintum man fis samai yace an yakhsifa bikum al arda ya kisbe kasa da ku walam yasil falam yakul li dhalika ma'anan kaga amintum man fis samai an yakhsifa bikum al arda yace falam yakul li dhalika ma'anan idan saboda iz sama da fassala bi kauri Allah ya rabe da fadin shi man fis sama'i to masta na fatta khawifa bayan ya ce amintum man fis sama'i sai kuma aka istinafi bil khasab kenan to masta na fatta khawifa bil khasbi sai faru tsoratar da bayi da cewa bil khasbi zai zukkuce su illa annahu ala arshi fawqa sama'i sai dai Allah sai ce man fis sama'i wanda yake sama an yaksuba bikum ard to kasar da kuke ciki an yaksiba bikum ya kisbe ta da ku wa qala ta'ala Allah ya ce yudabbiru al-amra min as-sama'i ila al-ardi thumma ya'ruju ilayhi shine yake gudanar da al'amura min as-sama'i daga sama ila al-ardi thumma ya'ruju ilayhi sannan kuma abin ya hau zuwa gare shi ka leƙa yudabiru al'amra minas sama'i daga sama kuma in yan ƙasan sun yi zuma ya arji ilayhi doka shar'antawa kaddarawa daga sama kuma an kaddara an shar'anta kuma daga ƙasan da Allah ya koma sama kenan al'amarin ya koma sama gurin Allah wa qala ta'ala ta'rujul malaikatu ruhu ilayhi malaiku suna hawa da malaika jibrilu kaga aka ce al'urush shi ma daga sama ayi ƙasa kuma aka ce ilayhi zuwa gurin shi fa bayyana urujul amr sai bayyana hawa al'amra urujul malaika summa wasafa waqta su'udiha sai Allah ya siffanta lokacin da mala'ikun za ta hau bilirtifa'i da ɗaukakuwa sa'idan ilahi mala'iku za ta hau su hau hawa su je gurin Allah faƙala ya ce fiye min kana mai ƙidaru hamsin alfasana a yinin da gwargwadon shi kimanin shekara dubu hamsin na duniya faƙala su'udi ha ilahi sai ubangiji subhanahu wata'ala ya ambata su'udi ha ilahi wa fasalahu kuma sai rarrabe bi kauli ilahi cewa gurin Allah ne sama abin yake zuwa ka ƙaunin ƙa'ili kamar mutum da zai ce is'ad ila fulan fi lailatin aw yawmi hau gurin wani daddare ko da yini wa zalika annahu fil ulwi aka ce hau gurin wani ta ga ya nuna wani ai ba ƙasa da yake kina hawa ne za kai wannan su'udaka ilaihi fi yawmi kuma hawan da za kai a yini fa idza sa'idu ila al arsh in sun hau al arshi faqad sa'idu ila Allah azza wa jalla fa idza sa'idu ila al arsh in sun hau hawa can suka je gurin al arshi kenan sun je gurin Allah wa in kanu lam yarahu ko da ko basu ga Allah ba walam yasahu ko da basu yi daidai da shi wa fil irtifai fi uluhi wajen daukakuwa a wajen daukaka ta Allah subhanahu wataala ko da malaiku suna hawa tarujul malaikatu wa ruhu ilayhi ai kaga tahiyyar da suka yi gurin Allah ba yana nuna sun tarar da inda Allah subhanahu wataala yake ba almuhimmi dai sun dauki abin sun kai shi sama ba ya nuna ba inda suka je sun je sun yi daidai da gurin Allah subhanahu wataala Allah yana gurin da babu wata halitta ko mala'ika jibril ba zuwa gurin kuma wannan shine ulul mutlaq na Allah subhanahu wataala ulul zat ulul sifa ulul sha'n komi na Allah subhanahu wataala madaukaki ne zatin shi madaukaki ya ce al'amarin shi madaukaki ne subhanahu wataala hukuncin shi madaukaki ne bar rafa'ahu Allah ilayhi Allah ce bal rafa'ahu Allah ne Allah ne daga Annabi Isa ya kai shi ilaihi zuwa gurin shi kaga ba ya nuna ba da aka kai Annabi Isa sama ya nuna daidai da gurin inda Allah ya ce aka kai shi amma mi ilaihi kaga an kai shi sama kamar yadda Allah ya ce sama to Annabi Isa ma sama aka yi da shi ba wai ƙasa aka yi da shi ba walam yaqul indahu kaga bai ce ba bar rafa'ahu Allah indahu gurin Allah kaga ba a ce ba ne ya ka ce ilaihi kenan ka kai shi inda gurin Allah kenan ka kai sama da shi وقال تعالى قال فرعون يا هامان ابن لي صرعا فرعون يتي هامان كجنا من بيني لعلي ابلغ الاسباب وتقيل زن ترد هنوي اسباب السماوات ثاني وند سكي نسمي فاطلع ان جي ان سنكايو الى اله موسى zuwa ga abin bauta annabi annabi Musa sun masa anafa sai kuma ya fari alkalama magana fa kale yace wa inni la azunnuhu kadhiba ina zata abin da ya faɗi kenan ba haka bane na cewa me iya da abin bauta kuma abin bautar tashi yana sama fi ma kala ne cikin abin da ya ce min inna ilahu fawqa samawati abin bautar shi yana can kolin sammai fa bayyana Allah subhana sai Allah bayyana anna fir'auna zanna bi Musa fir'auna yayi zato ga annabi Musa annahu kadibun ce annabi Musa abin da ya hodi ba haka bane fi ma kala wa amada li talabihi kuma sai ni faci li talabihi ya je ya nemo kaga can gehe sai da ya ce inni la azunnu kadiba saboda abin a hili ne ya nuna amma ya san tabbas da kwai wani abu wa amada ne tsalabi kuma sai ni face nemo shi haitu qalabu inda annabi Musa hudu to ka ce inni la azunnu kadhiba kuma ka ce in je kuma in hau sama inda yake ma azanna bi Musa tare da zaton da ya ma annabi Musa annahu kadhibun walau anna Musa qala inda ce annabi Musa da yazo ce ma fir'auna innahu fi kulli makanin bi zatihi ya ce ina abin bautarka ya ce yana ko ina da za ta shi kaga la talabahu fi baiti da fir'auna ya ce bari ya nemo shi a gidan shi aw badanihi ko ce bari ya nemo shi a gangar jikin shi aw rushihi ko ce a ban dakin shi fata'ala Allahu an zalika Allah ya daukaka daga wannan su bodancan mutanen fa abinda suke hodi a ko ina a radio a ina ne tunda ash'ariya su suka yawa a duniya ko mafi yawan wanda suke kan abin nan na duniya yawanci akan ash'ariyanci ne ash'ariyanci kuma da ake kai na yau ash'ari na mutaakhiruna da kullabiyancin da ake kai ash'ariyanci ne ash'ariyancin da ake kai kuma na mutaakhiruna na yau shi kuma jahamiyanci ne to kaga a kullum kawai abin da suke cewa Allah yana ko ina kuma ko inan nan ya hada salanga ya hada ina ne ko ina kaga ya hada wannan saboda haka kaga da fir'auna sai ya faɗi wannan fata'ala Allahu an zalika Allah ya girmama daga wannan wala min jihdi nafsuhu kaga da fir'auna ba zai wahalar da kanshi ba bi bunyan sarhi akan cewa ya gina wai benin da zai je shi gada ba zai wahalar da kanshi ba saboda kawai nan Musa ya ce me yana ko ina kaga da yaje gidan shi ma ce bari neme shi a nan gurin qala abu abdullah wa amma al-aya yace amma aya allati yaz'umuna wadda suke riya anna anna annaha qad wasalaha annaha qad wasalaha cewa wasalaha ta sadar da ta yi wasalinta ba tare da an raba ba annahu qad wasalaha wa lam yaqta'aha kama qata al-kalam alladhi arada bihi annahu ala arshihi fa qala yace to kaga Allah sai ce alam tar anna Allah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardi shin ba su yi sanin cewa Allah ya alamu ma fi samawati ma fil ardi yana sanin abin da yake cikin sammai da kasai fa akhbara bil ilmi kaga ya Allah ya ce alamtar anna Allah ya alamu Allah ya ce Allah ya alamu kaga ya bada labarin mi cewa ya alamu yana sanin ma fi samawati sannan kuma wa ma fil ardi thumma akhbara ya bada labari annahu ma kulli najin kuma yana tare da mai gana thumma khatama al aya bil ilmi kuma sai rai aya da cewa inna ma bi kulli shay'in alim kaga ai aka fara ta da ilimi kuma sai ce duk wasu masu gana ma yakun min najwa thalathatin illa huwa rabi'un wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min zalika wala akthar illa huwa ma'ahum aina ma kanu thumma yunabbi'uhum bima amilu yawm al-qiyamah inna allaha bi kulli shay'in alim bayan ya fara cewa yana sanin duk abin da ke cikin sammai da ƙasa kuma ya ba da labarin cewa duk ganawa ma da zai a ƙasa yana sanin ta kamar yadda yake sanin abubuwan da suke sama to kuma haka yake sanin na ƙasa sai ce inna allaha bi kulli shay'in alim kaga fa bada bil ilmi wa khatama bil ilmi fa bayyana annahu arada annahu ya'lamuhum haythu kanu yana sane da su duk inda suke la yakhafuna alayhi bisu buya gare shi la yakhfa alayhi manajatuhum kuma gana su bata boye ne walau ishtama al qawmu fi asfala yace walillahi masal ala da za a ce mutane su taru a nan kasa wa nazar ilaihim fil uluwi kuma sai wani daga sama ya tsinkayo su faqala yace inni lam azal arakum ban gushe ba ina ganin ku walan munajatukum ina jin maganganun da kuke lakana sadiqan kaga ai za a gaskanta shi wallahi al-masallu ala inda za a ce muna nan ƙasa wani yana saman nan muna ta hira muna gana sai ya leko ce duk abin da kuke gana ina shi kaga za mu ce kai bejin mu kaga ai ba za mu ce bejin mu to ubangiji subhanahu wataala zaman tsawon shi yana sama bai kore ba ubangiji subhanahu wataala yana tsinkaye yana ji yana ganin duk yanda muke ciki wallahi almasul ala an yushbihahu alkhalqu Allah mafi kyawun misali misali mafi daukaka ya tabbata ga Allah a ce halittu sun yi kamancece ne da shi a lokacin da zaka kwatanta wani abu na aikin Allah sai ka ba mutane misali da wani abin da yake na halittun Allah to sai kai kokarin tsarkakewa Allah walillahi almasul ala misali mafi ɗaukaka ya tabbata ga Allah subhanahu wata'ala kaga nan da ya kamanta ya ce yanzu misali inda za a ce mutane suna ƙasa kuma wani yana sama ya leƙo ce ina ganin ku duk abin da kuke yi kaga za a gaskata shi to ya za ku yi inkarin cewa dan Allah subhanahu wata'ala ya ce huwa ma'ahum yana tare da su kuma ku ce taron dole ta nuna kenan yana tare da su da sati a'a zaman tsawar Allah ya ce huwa ma'ahum dama ya Allah subhanahu wataala ya fara da cewa ya alamu yana sani dan ya nuna ma taron tare ce ta ilimi ba wai tare ba ce wadda take ta zaki wa fi kulli makanin bi ilmi ka gani wa la munajatukum la kana sariq wa la al masal ala an shibi al khalq fa in abaw illa zahirat tilawa in ko suka ki kawai sai dai zahirin tilawa ce a kawai huwa ma'ahum wa qalu suka ce hada minkum wannan kawai da'awa ce daga ku kharju wanda kharaju an qaulihim fi zahirin tilawa suka fita daga faɗin su akan zahirin tilawa suka ce wannan ra'ayin ku ne li'anna man huwa ma'al ithnaini ai duk wanda yake tare da mutum biyu aw akasara huwa ma'ahum la fihim ai tare da su yake ba wai cikin su bai yake an ce yana tare ne da su wa man kana ma'a shay'i wanda kuma yake tare da faqad khalaminu kaga ya nuna ya kaɗe tare da abun faqad khalaminu jismuhu jikin shi ya kaɗe ta da abun وهذا خروج من قولهم wannan fita ne min qaulihim daga maganar su dai ta ce ami wa huwa ma'ahum kadhalika qawluhu ta'ala wa la naqrabu ilayhi min hablil warid mu ne aqrabu ilayhi muka fi kusa da dan adam min hablil warid daga jijiyar shi wadda take shayar da shi li'anna ma qariba min ash-shay'i duk abin da zai zama ya kusa da abu laysa huwa fi shay'i bai nuna yana cikin abin fa fi zahirin tilawa ala da'awahum in ga kalli zahirin tilawa a da'awarsu annahu laysa fi hablil warid kaga ai laysa annahu laysa fi hablil warid ba wai yana cikin wannan jijiyar bane ba ma'ana nan gurin mali yana nuna taron da Allah subhanahu wa ta'ala da Allah ya ce na aqrabu al-qurbu qurbi ne wanda yake na ilimi yake sai nuna malamai sun tattauna akan wannan ayar shin me ake nihi da wani hannu aqrabu ilayhi kauli na farko tsaifa sun ta akan cewa alqurba anan qurbi na ilimi da zagayewa da kuma iko shi ma alharisu akan wannan yake kenan wani hannu aqrabu ilayhi minkum mu ne muka fi kusa da shi minkum daga ku yace kenan da ilimi wannan magana ta farko kenan an samu malamai sun taya kan kurbi na ilimi da kuma zagayewa shi ma alhari suke tsaye amma shekul islam ya raunata wannan magana din ya ce a qur'ani da sunna babu abin da yake nuna kurbin allah subhanahu wataala amuna ga kowane abu balle ma a bukatu zuwa ga wannan ya ce babu kenan abin da yake nuni ka wannan magana ta biyu shine kurbi kurbi na mala'iku cewa kusanci na mala'iku allah ya raba abin zuwa gare shi da ya ce wani aqrabu ilayhi minkum ya raba abin irin tsari na masu girma da za su jingina aikin da suka sa bayan su suka yi bawan ka ne ka ce mun sa an je an yi kaza mun yi kaza kaga za ka ce mun yi kaza mun sa mun kamo wani kaga da ka ce mun kamo shi ba kai bane ka je ka kamo yaran ka kasa mun gina kaza kaga ba kai bane masu da ka je ka gina sa kai akai mun samar da kaza to a wannan baban ne Allah subhanahu wataala kenan ya ce wani aqrabu ilayhi minkum ka gani kamar inda Allah ce fa idza qara'anahu fattabi qur'ana fa idza qara'anahu in mun karanta shi kaga Allah ne zai karanta ma kaga kenan qara'anahu kenan ba shi bane mubashar malaika jibril ne falam taqtuluhum walakin Allah qatalahum kaga walakin Allah qatalahum kaga sara da ta koma ai su ne suka yi mubashara wannan nabi shekul islam da ibnu qayyim sun rinjaya da wannan suka ce kenan saboda kaga urbi din da aka ce akwai ayat tana nuni da zarf inta na baya da aka ce iz ya talaqal mutalaqiyani an al-yamin an al-shimal qa'id ma yalfizu min qawli illa ladayhi raqibun atid kaga aka ce iz ya talaqal mutalaqiyani lokacin da zai talaqal mutalaqi suke haduwa masu haduwa kaga suwa kenan mala'iku masu zama da wannan kenan wannan yayi nuni sannan suka ce qurbi na Allah subhanahu wataala ya zo khassan ba amman ba suka ce shine qurbi na mai kiran Allah mai roƙo Allah subhanahu wata'ala misali Allah subhanahu wata'ala kaga cewa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata da'i idza da'an fastaghfiruhu thumma tubu ilayhi kaga inna rabbi qaribun mujibun kenan wa kadhalika qawluhu ta'ala huwa alladhi fis sama'i ilahun wa fil ardi ilahun fadin Allah ne ce huwa alladhi fis sama'i ilahun wa fil ardi ilahun ولم يقل في السماء ثم قضى بيجيب في السماء كو ثم قضى كما قال أمنتم من في السماء ثم قضى فقال أن يخسب بكم الأرض فقال هو الذي في السماء إله وفي الأرض إله إله أهل السماء أبن بوتم متانا سمو إله أهل الأرض وذلك موجود في اللغة yace wannan kuma abu ne wanda a lugha dama akwai shi taqulu misali zaka ce fulanun amirun fi khurasan wani shugaba ne a khurasan wa amirun fi balkh shine shugaba a balkh wa amirun fi samarqand shugaba a samarqand wa inna ma huwa mawdu'un wahid kaga da abu ne sarkin da magaram a tamin sarki ne a mata mai sarki ne a murya sarki ne kaga duka ne mi bai ba nuna ba shine a can shine a can shine a can a da magaram yake amma duk can guraren saurata shi karkashin shi suke saboda haka kenan yace an an ce Allah yana sama aka ce huwa ladhi fis sama ilahun shine abin bauta a sama fil ardi ilahun baka ce ba a sama shine Allah su kuskuren ya huwa ladhi fis sama ilahun shine Allah a sama wa fil ardi ilahun a sama dai Allah yana nan kaji su abin da suke cewa huwa ladhi fis sama ilahun fil ardi ilah zaka ga kuskuren fahimtar ma ma'ana ta al ilahun ya jaza musu wannan kaga gane al ilahun ma cewa al ma'luhu kenan abin bauta وإنما هو موضوع واحد ويخفى عليه ما وراءه ويخفى عليه ما وراءه كما ينا قويا أغريشي ما وراءه أبن ديكي باين ودن شنقرنا amma tare da haka kuma za a ce sarki ne a can sarki ne a can alhali kuma bai san ba abin da ake can can to fa kai fal'ali yaya ga wanda yake madaukaki fawqa al-ashiya'i wanda yake saman duk ababe wanda la yakhafa alaihi shay'un babu abin da yake buya gare shi min al-ashiya yudabbiruhu shine yake gudanar da kowa da komi fa huwa ilahun fihima shine abin bauta fihima a cikin su fa huwa ilahun fihima shine abin bauta a cikin su idza kana mudabbiran lahumma saboda ya zamanto mai gudanarwa cikin su wa huwa ala arshihi fawqa kulli shay'in kuma yana sama al'arshin shi saman kowane abu ta'ala anil amsali kuma Allah ya ɗaukaka ya girmama daga sanya mushi misalai subhanahu wata'ala wannan shine ƙarshen magana ta wannan malami al-Harith al-Muhasibi wanda ɗaya ne daga cikin waɗanda suke a ƙaran na Imam Ahmad ibn Hanbal ya rayu zamanin Imam Ahmad ibn Hanbal kuma irin wannan an ce Sheikhul Islam yakan naƙaltawa maganganunsu a inda suka zama sun dace ma daidai sannan kuma yana nuna mana sufaye farkon lamari a ɓangaren aƙida su ma suna kan aƙida ta magabata wanda suke nagari ɓangaren asma wa sifat a ina ku sakuransu yake ɓangaren ibadat amma kasantuwar a ibadodin sun ƙirƙiri wata bid'a kuma sai bid'a ta kai su wannan kuskuren da suka samu na can sai kai su kuma zuwa ga haɗawa irin aƙida na wahadatul wujud hululiya da inkari da duk abubuwa wannan yake nuna haɗarin bid'a baka ce ba ai wannan bid'a kawai karama ce dan mutum yana yin bid'a shi kawai yana dan jan charbin shi yana kaza kawai yare shi ka ce dan kawai mutum yana wazifa zikiri ne suke da kaza kawai in dai sun canza kaifiya a musu magana in dai sun sauya da kaza mu baka ce wa kawai abin su da suke haduwa su zo su yanzu misali kaga irin tsararrakin maulidi da ake kaga ai mujarradin a zo a taro a dafa abinci a yi karatun ƙur'ani a karanta ƙasidu a karanta sira da ai kaga a rubuce shine maulidi go kuma magabata suka ce bid'a ne go kuma wanda suka ce bid'a ne tun da aka fara shi suka ce bid'a ne kakka ɗauka tun da dama ba wai addini bane ba kenan fara shi aka yi to da aka fare shi ma ba shiru ba malaman suka yi suka tsaya tun da maulidi na farko da aka yi maulidi na farko da aka yi malamai suka yi inkarin shi suka ce bid'a ne kuma ake tahiya har yau akwai masu cewa bid'a ne akwai masu cewa sunna ne akwai masu nuna ma wajibi ma akwai maulidin da wajibi ka yi shi to kaga misali in ka ɗauko duk wannan yanzu wance ake to yanzu ha kaga a gurin ana cewa kowa Allah ne to kaga a gurin me ba a yi kaga akwai maguzanci akwai ga duk ba abin da ba a yi kawai mujarradin wancan in ka ɗauko ka ce karatun da amma wani ya zo ba karatun ba zai ka kaza wancan zai to wannan duka yana nuna ma duk yadda bid'a take a kare ta shi a tunkuɗe ta ka a yarda da ita ka a barta ta samu a tahi akan cewa kawai bid'a ce bid'a ce ko da ko za a kalli wani abu na daban to kawai a ce dai wannan dai abin bid'a ne ka yarda cewa wannan abin bid'a ne to kaga shekul islam ya kawo maganganun na alhali kuma wani guri kuma za mu gaya mashi raddi wannan kuma abin da yake nuna mana mu kula baya nuna dan ka na ɗanto maganar malami can kuma ka mai raddi a ce ai ga gaba kwan baya can ka yarda da kaza can ka yarda da kaza na kantowa kuma da shekul islam yake irin na so maganganu na shek abdulrahman abdulkadir aljiyari da sauransu akan gababuwan da suka dace mu kula ba bai yana nuna ɗari bisa ɗari duk gaba ɗaya ba kenan akwai guraren da suna da kuskure misali ahmad ibn ali wani ɗaya daga cikin ɗaliban imam ahmad ibn hanbal ya ce ma imam ahmad ibn hanbal ya zo da wani ya ce wannan makwabci na ne ya ce wannan makwabci na ne kuma yakan zuwa wajen haris al-muhasibi abu abdullah ya ce yana jin daɗin karatuttukan shi da kuma wa'azuzzukan shi ya ce ma imam ahmad kai kuma ka taɓa hanzara ni ka hana ni zuwa ka taɓa hana ni zuwa gurin shi a lokacin sai imam ahmad ibn hanbal sai ta sai wancan iya ce kwarai kwa saboda wa'azin shi mai kama zuciya da saboda kaza saboda yanda yake san da kai saboda ibadin shi saboda kaza imam ahmad ibn hanbal ya fusa ta fushin da ba tsawo gari irin fushin ya ce mutumin banza ne wani wani irin san da kai wani irin kaza saboda duk ibadin da yake kan kan kan bid'a ne matsalar yanzu wannan mubtadi'a kai tunanin ba salatai bane ba suke da salloli wani ya hinka sallai sallar tadarci raka ana waje zikirin da koyaushe yana wa mu zikirin da abin amma kuma imam Ahmad bin Hanbal ya ce mutumin banza ne. ya ce saboda kaza saboda kaza saboda kaza to kaga kenan iri-irin wannan in kaga an nakalto maganar su kan ka ɗauka komi ɗari bisa ɗari a gabace da suka dace ma nan sai aka ka kuma isti'ina su ne akwai waɗanda in ba irin wannan ba za ka ga su duk basu yarda an ce aya an ce hadisi an ce ga duk basu yarda sai so a ce shehu wani ya ce malam wani ya ce imam wani ya ce to wannan ta hi qur'ani a wajen su in ga galle yanzu masu addini a tsari wanda yake ba nonon ba da yawa za ka ga ko tantauna kuke da su ko muhawara za ku in ka ce ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza balle ma su ji ka hudu sunan daidai ko ka ce ai sunna ta ce kaza to yanzu zai ji ya tsane ka amma ka ce ai a mazhabin mu na sada filmalikiya a mazhaba ta sada imamu na maliku ga abin ga matsayin mu na imamu na maliku shi ma sai kanka wallahi zaka ga zai saurare ka cip yanzu duk wannan sunnonin da kake ga ana jayayya ne inda zaka zo karantarwa ka ce ai imamu na maliku shi ma haka ne ai a mazhabin musalatul malikiya haka ne ai sosai duk sunna wannan karɓar ta zasu duk sunna karɓar ta zasu saboda ka ce wannan inda za ka zo ka ce a ai shek ibrahim ai ai ai ai ai shek ibrahim ai kaza ai ya ce kaza ai to wannan abin duk za ka mabiyan shi duk za su a to masha Allah yau in ka ce shehu ibrahim ya ce salatul ibrahim ya yi salatul fatiha duk yan faiza an kare shi kenan a kawo nasa in dai ya hudi rego to ko an kare an kare an karba ka sami na wasa na tun da dai shi ya faɗo nan to an yara shi kenan ya gani kuma ba ma ka kai ba can wanda ma suke rayan da yau in wani ya zo ce musu kaza kaza ne ita sunnar ba za su yarda ba sunna ce sai in shi wanne faɗi ba ka ga yadda za ka ga da yawa za a zo ka ga mutum yana yin kabaru shi ho kabarin wanda yake yi ba wai waccan sunnar ba ce ba yake yi a sai da shehu ne yi inda ba zai yi wannan ba shi yasa za ka ga yan faiza yawanci da su suke yin wannan yanzu inda ba shehu ya yi wannan ba shi da ba zai ba shi yasa ya kagan shi hakan yana gargajiyar shi yana sadalu amma da ya shiga kuma sai dinga yin kabaru duk wannan hadisan ba tun da dai shehu wannan yake shi kenan in ya zo zai fara sallah zai bude da bismillahir rahmanir rahim a hili menene saboda wannan shine ikhtiyari na shehu ibrahim tun da wannan ne ikhtiyarin shi kenan to kaga duka waɗannan shi yake sawa sai sai na kalto maganganun irin waɗannan saboda in ba a haɗi ma ba wasu su ba sun yarda da a nuna musu waɗannan kin ma ne su ma sun tsaye kan wannan su ma sun yarda da wannan wannan shine hikimar da kaga ana kawowa amma ba dan waye ko hujja bane su a wajen shi ko kaza kaza ko kuma a ce ma to ai gashi shi ma na kalto maganar wani ko kuma ka runguma a wani guri zaka ga ya mai rabi ya bankaɗo abubuwan shi ya mai rade kamar yadda can imam ahmad bin hanbal ya ma wani sahabi akan alharis din kaga yace karka kuma zama tare da shi karka je kusa da shi yace sadda kawunan shi da wa'azin shi da kaza da kaza da kaza da kaza duka duka to kaga wannan shi ne kuma irin wannan abu ai ga mustari adiyawa yana faruwa shi a babe na sunna ba ruwan sunna da wani kashe muryarka da wani kukanka kukan ma da Allah ba na Allah ba ne kukan ma na munafunci ne to in za ka yi kuka sai ka zo ka ce a mutane kai mai kuka ne mai tsoron Allah baka ji ba ka ce wa rajulun zakar la khaliyan fa fadat aynahu wanda ya sani Allah yana kebance shi kadai idan shi sai hawaye su magabata kukan ma ya zo musu cikin cikin jama'a sai ma su yi da wani ma ya ce mura wani ma sai ya dinga famo da wani ya ce mura wani ma sai ya katse karatun ya je wani abin nan duk dan ma kan masu ma bayyana kukan cikin mutane to yi kaga wani shi kashe murya wani sassan ne kai wani kashewa magana wani duk wannan kawai fito ka faɗi sunna kawai ba ruwan mutane da wani sannan sannan ka da wani kashe muryarka da wani kawai daga kanka kai bayani ƙurf kuma in ka faɗi ba daidai ba duk wani kashe muryarka da nuku nukutunka dole a maka raddi ma minna illa raddun wa mardudun ka gani dorin shi ne zaka ji mutane suna sayowa zuka yawan kuri annabi alaihi salam ya ce sallallahu ana wani kai dan munafincin ziya kuma sai suka maka wata cutar sai ka ga abin nan ka gani a dinga annabi alaihi salam ya ce he furzo ma wata goba ta masifa yanzu ana nan annabi alaihi salam ya ce kaza kawai sai rakito ma wani ajazin baiti annabi alaihi salam ya ce mai ce kaza to kai ina daraja da alhurma ga mai mamu zara sassan ƙarya wanda ya haɗi hadisi goma kusan guda takwas ɗin wannan duk rakice-rakice ne to kai ka zo shi ka maida mai tsoron Allah ko maganganun shi kake ji abin da yake gaya ma annabin bai ce ba ka lura ha annabin bai ce ba wannan akwai wani malamin da ya yi fice a wannan abin ana ga karshe wani ma zai ga sai nuna ma maza da sarsala ana gama abin nan ne wani lokaci wani muka je kai na majalisin malamin na ce wai malam wannan hadisa an ida darasi ne ce wannan hadisan malam da shi ai an ce kaza ce ce kai a farkon karatu wannan abin irin nasu albani na wannan wannan bashi hadisi kai duka komi karbi duka komi karbi farkon wai a farkon karatu komi amsa ake in ya zo wannan wancan daban na malamai to waye ya ce kai a farkon lamari komi amsa za ka yi rarrabewa na malamai a'a abin da ya tabbata shi abin da bai tabbata ba ka amsa shi to irin wannan kuskure ne mutum ya dinga sa karatuttukan irin wannan a wayoyin shi a'a kuskure ne wannan tsoron Allah yana cikin faɗin ingantacci amana tana tare da masanan sunna wanda za su ce ma kaza inganta kaza bai inganta ba karshen amana amana addini duk wanda zai ci amana ga addini babu wata amana tare da shi amana addini ita ce amana saboda haka ire-iren wannan wa'azzukan na sufaye sufayen wannan da wannan masu kashe murya din da wannan masu faɗa abin nan wai faɗa mu sunan ma kai baka iya ba annabi alaihi salam annabi alaihi salam kaza kaza kuma in kai ta ji a bakin su baka jin alheri rami a wutar jahannama akwai kaza in kai kaza za ka yi wane in kai wane ne za ka yi ta jin da wasu abubuwa gara'i wanda baka taɓa ji ba a wuta da kwai wata dabba sunan ta hore shi in ta huto an an yi kaza nan da nan gatsi ne ma mutane su dai kamar dai su sune masu tsoron Allah su ne masu addini kowa kawai shi abin ne ba ka san ba ma kamar ma duk ba ku san ba ma daraja annabi su su ne suka san daraja annabin da maza annabi ko ba ku ma sani ba to kaga duk wannan irin su Imam Ahmad in sai na dare duk wannan za su ce karka ne karka saurari karatu saboda kusakuran da suke yawan faɗi inda daidai suke faɗi ba zai ce kaza ka kawo ayoyi na Qur'ani ka ga hadisai ingantattu me matsala ka bayyana sunna yadda take me matsala kakka yi tawili me matsala amma aya ta ce kaza ka bankare ta hadisi ya ce kaza ka bankare shi ka yi tawili ka ce hede a ce Allah yana ko ina ka rike ta mutane mutum ya shiga musulunci ya tambaye ka aina Allah yake kaza ka ce hede a ce Allah yana ko ina shi kuma a kiristanci ma lokaci yana can yana da da Allah yana sama a yahudancin shi ma shi da shi Allah yana sama yanzu ya zo ya shigo musulunci ka ce a'a Allah yana ko ina ka ce yana sama kaka hurta kaga yanzu ka rikita mai kwalluwa gaba ɗaya ma ka sa shi kuma wani sabon lissafi kuma daban wanda yake a sha bamban da wanda ya sani ka gani wallahi wal musta'an to wannan yana da muhimmanci bangaren sifat mu muhimmantar mu tabbata kuma mu san cewa abu ne wanda musibatu ta ummu bihil balwa saboda kusan duk duniya ana kan aqida ta kullabiya ash'ariya illa ahlus sunna din wannan tsiraru kuma wannan yake nuna ma matsayin sunna kakka ɗauka wai a sunna ya shahi kabar da wani tsadari da ajanu da kuma jalsatul istira ba shi bane dagai dagat tana akan ma tabbatar da zatin Allah subhanahu wataala dagat daga asali ne ma inda dagat take daga asali ne ma wani ya ce Allah yana ko ina kai kuma Allah yana sama akidarka wani ya ce Allah subhanahu wataala ya kore mai siffa ya ce Allah bai zance Qur'ani ma ba zancen Allah bane ba a'a ƙur'anin Allah ne ya sa ma mala'ika Jibril a zuciye shi saboda shi aƙida shi Allah bai magana an ce Allah yana saukowa saman duniya an ce Allah bai saukowa saman duniya an ce saboda shi aƙida shi Allah subhanahu wata'ala bai aikata wani aiki kawai zatin shi wani abu ne wanda kawai bai wani aiki bai aikata abin da ya ga dama to kaga sabanin akan asali ne to wannan kenan shine babban dagan kuma duk ahlus sunna san wannan mataki na farko akan sunna shine tabbatuwar kenan tabbatar da abin da yake da alaka da zatin Allah subhanahu wataala shi kuwa bangaren siffofin Allah subhanahu wataala tabbatar da su shi zai nuna ma ka san Allah tunda ba a ganin Allah halittun Allah ba su ganin Allah ba su gane sai an je lahira za a ga Allah Allah kuma shine zai ba mu labarin kaza kuma shi ya ba mu labarin yana sama shi halicci al'arshi kuma ya ba mu labarin ya daidaita al'arshi kuma al'arshin ne yana sama kuma ya ce mana yana yana aikata abin da ya ga dama yana kaza kaga tun da ya ce mana yana sama in ya ce yana ganin abu mun san daga saman ne ke ganin abu ba ya zo ba kasa ya ga abu in ya ce mana yana tare da abu mun san taron ba hai da zo bane ba tare ce ta kulawa da taimaka da kuma abin nan in shi wannan shi ne اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم وسلم وسلم وأشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك kenan kuma uzuri ga yawanci yan uwa da za su dinga jin wani lokaci karatun yana dan tsauri ko ya tsayi da yawa kenan littafin ababe na na tawassul duba da kamar mun karanta waɗansu littattafan na aƙida da dama a ƙasa wannan yasa ke ne muke yin wannan to shi ko karatu na majalisi duka ake musharaka da wanda ma bai karanta ba ko littafi ɗaya shi ma zai zauna kaga dole zai shi abin kamar ba zai gane komi ba ma a ciki to saboda kenan akwai waɗanda su sun yi wasu abubuwan yanzu kenan ci gaba ne ake kaga ba a zama kullum guri ɗaya kenan wannan yasa kenan muna yi muna ci gaba ne to zaka samu kenan wani shi kuma farin abin nan kin nashi ne kenan wanda yake da mawari dan ba to yana iya sai ya samu kenan majalisan dan ba kuma yana kara wannan kuma sai zama karin fa'ida ne magabata yanci ba su maran gwamta ma mai mustawa ta ƙasa ya ɗauki littafi na sama saboda ba zai ba zai gano ba ba zai gano ba to sai mutum ya zamanto kenan ya fa'idarsa da jin abeban ran da ya ka gurin kuma falilla da hamdu amma lalle mutum ya zama ya samu littattafai na mabadi hallau ya ɗoro hallau daga ɗan baya na tafiya yana tafiya haka insha Allah